أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منا أعرض بيانا الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon wannan dama ta dawowa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta mu saurara ya zama sanadi ya tsira a gare mu duniya da lahira alfanna sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ana cikin kitabul idaini littafin da ke magana akan hukuncin ido da guda biyu kusan ma karshe-karshen shi kitabul idain din za mu tashi sabon babi
باب الصلاة قبل العيد وبعدها باب الصلاة قبل العيد وبعدها wannan babi yana magana akan hukuncin nafila gabanin sallar idi wa ba'daha da hukuncin nafila bayan sallar idi in an yi idi kafin a yi idi za a yi nafila ko ba za a yi ba in za a yi me matsayinta da yin nafila bayan idi can masallaci da in an dawo gida can masallaci da kafin a tafi gida don magana suna da faɗi wasu na ganin tun ma daga cewa an yi asuba ta ranar idin an yi asuba ta ranar idin tun ma ba idin ba to tun daga nan maganar ƙablar idi take ba wai sai an ce can masallacin idin ba a tun daga gida ma an yi asuba ta ran idin to amma hukumi ya hukuncin yin nafila a ran nan kafin a idi kamar yin duha kenan sallar duha a ranar idi ne hukuncinta za a yi ko ba za a yi ba da kuma bayan an yi sallar idin a nan a can masallaci ko kuma a'a in an dawo gida malamai suna da sabani da yawa a ciki kamar yadda wannan bayani na yin hukuncin yin sallah ko nafila gabanin idi ko bayan idi ya gabata domin ya kawo shi a cikin walam yusalli qablaha wala ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam bai nafila gabanin waɗannan rak'o'i guda biyu na idi ba ko kuma bayan su hadisi ya gabata na sifar yadda idi yake ko sallar idi don haka akwai sabani waɗannan hadisai suna nuna cewa babu yin nafila wanda za mu karanta cewa ba nafila gabanin sallar idi da bayanta to amma malamai suna da sabani al-imam abu hanifa da sufyanu tsauri sun tafi akan cewa ya halatta yin nafila bayan sallar idi amma gabanin sallar idi ne ba za a yi ba amma in an yi sallar idi an dawo gida ana nafila amma kafin a yi idin ba za a yi ba al'imamu shafi'i ya ce ta nafalu qablaha wa ba'daha shi kuma imamu shafi'i a wajensa watan gabanin idi da bayan idi duk a iya yin watan nafila ibn wahabi da ashhab duk daga cikin almajiran imam malik ne radiyallahu ta'ala anhu sun karbo daga imam malik yace la yatanaffalu qabla wa yubabu ba'da bayyin nafila gabanin idi amma ya halatta ai bayan to haka nan ma daga ibn habib wasu kuma suka ce ai hiya hiya subhatu zalika al-yawmi يقتصر عليها إلى الزوال ita sallar idi kama ita ce luhau wannan yinin don haka za a taƙaitu kanta ba a ma wata luha tun daga lokacin da za a yi ta ma'ana bayan an yi asuba ta ran nan to ba ma wata nafila har zawali to imamu malik ya ce huwa ahabu ilayya wannan shine yafi soyuwa gare ni cewa kamar ko ko luha ba za a yi ba za a taƙaitu a kanta al'allamatul qarafi mai az-zakhira fi furu'il malikiyya shi kuma yace qala qaumun hiya subhatu zalika al-yawm yace laysa qabla salati al-eid salatu abinda al-imam al-qarafi yace babu wata nafila gabanin a sallaci eid kaza zakarahu muhammad ibn al-hasan fil asl haka muhammad ibn al-hasan ya ambata a cikin asali amma wa isha ta dawwa qabla al-faraj min al-khutbah shi kuma in ya so zai iya yi ba kafin a gama khutba an gama sallar ka gama khutba shikenan sai yayi هذا ليس قبلها صلاة مسنونة لا إنها تكره إلا أن إلا أن الكراهية نص على الكراهة قبل العيد حيث قال يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد وسوك شيء زاء إيه كافين كبجدا كافين كبجدا كإيه كمل لها إن كذاك إيه سنة سيكة هيتشان in ka je can jubana su a lokacin inda ake idi a jubana ne masallacin idi ke na can yake to ya je can ba a wasu nafila in an baro za a yi a gida kuma daga nan za a iya yi wasu kuma suka ce ba a mayi tun daga nan gida don iya subhatu zalikal yaumi ya qtasiru alaiha ila zawali zai takaito akan ta hayya zuwa zawwal to magana da yau da tafi karfi cewa ba a nafila gabanin sallar idi musamman in an je masallacin idi kuma ba a nafila bayan an ƙara idi musamman can idi amma bayan bayan kafin idin a gida a iya yi bayan idin a gida a iya yi domin abin da ya fi ƙarfi cewa annabi sallallahu ta'ala sallam wa lam yusalli qablaha wala ba'daha shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci komai ba gabanin idin gabanin wannan rako'i guda biyu da kuma bayan su na'am
وقال أبو, وقال أبو المؤلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد
وقال أبو المؤلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد يجي أبو المؤلى ياتي abul mu'alla ya ce shine sunan shi yahya ibn dinarin al-attar sunan shi kenan yahya ibn dinarin al-attar qalahu al-kirbani amma sahibu tawlih cewa yahya ibn maymun al-attar sammahu al-hakim abu ahmad wa muslim وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع وكان شي ابو المؤلى بيد ولا حديث ابو خاري ان با wannan ɗayan ba tilo shi kadai shi kadai yake da shi ya ce qala abul mu'alla wannan abul mu'alla ba inda ya fito a sahih bukhari inna in ba nan ba sunansa yahya ibn dinar al-attar wasu kuma suka ce yahya ibn maimun al-attar sunansa kenan amma abul mu'alla ka san alkunya ce yace sami'tu sa'idan yace na bi sa'id sa'idu an ibn abbas ya karbo daga abdullahi ibn abbas shine sa'id ibn jubair عن ابن عباس يا كربو دغ عبد الله بن عباس كره الصلاه قبل الايد عبد الله بن عباس يا كرهن تين نافله غبان اصلاci idi karahiya ne a wata nafiya haka sa'id ibn jubair ya ruwaita daga malami shi abdullah ibn abbas yana daga cikin wato almajir abdullah ibn abbas musamman wajen tafsiri haka ne qala sa'id ibn jubair ko qala ibn jubair na'am حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعوة قال حدثني أبي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفئر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال أبو الوليد يا ذا سدم qala yake haddathana shuba yace shuba ya zantar da mu shine shubatun bil hajjaj قال حدثني عدي بن ثابت يتي عدي بن ثابت يا غنتني قال سمعت سعيد بن جبير yace na bi sa'id ibn jubairin an ibn abbas shi kuma ya karbo ko ya ji daga abdullah ibn abbas annan nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kuma abdullah ibn abbas yace tabbas manzo allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr ya fita a ranar sallar azumi fa salla rak'ataini sai yayi sallah rak'a biyu shine sallar idin rak'a biyu lam yusalli qablaha wala ba'daha bai yi wata nafila ba qabla ha gabanin wa'annan rak'o'i biyu na idi wala ba'da ha ko bayan rak'o'in nan na idi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam bai yi wata nafila ba gabani ko kuma bayan wa ma'ahu bilalun bilalu babban ladanin nan nashi yana tare da shi a wannan hadisin da ya sha mai tuwa wannan ita ce babbar hujja wadda duk kewaye wadda za a za a dawo a cin mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha wala ba'daha shine zance wanda yake mafi karfi iya wancan maganan cewa za a iya nafila kafin a baro gida wannan wasu malamai suna gani tun da kan sahabbai suna gani za a iya kamar mutum zai iya yin duha sannan sai kaso masallaci kuma in an kare zai iya yi wataƙila wanda bai yi duhassa ba in an dawo daga idin zai iya yi wannan kenan wasu kuma suka ce a'a ba ma yin wata duha a ran nan saboda ni hiya subhatu zalika al-yawm ila zawali ita ce nafila ita ce duhar wannan yinin har ya zuwa zawali ba wata nafila da an yi dai asuba to shikenan abinda za a jira kai a idi kafin asuba kafin idin ba za a yi ba bayan idin ma ba za a yi ba har ya zuwa zawali na'am
بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine ƙarshen kitabul idain yanzu za a shiga sabon wani kitabu amma a wasu nusuhohi ba sabon kitabu bane sai dai ce abwabu kawai sai ce abwabul wutri babu wanda ke magana akan wutri kaga ya raba shi a kitabul idain me me munasaba da alaka raba abwabul witri ko kuma kitabul witri da wancan watan kitabul idaini alaka cewa da idoda da witri dukkansu sun tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tabbatuwarsu dukkansu a sunnan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi yasa sai ya gwama su ya kawo su a kusan wuri ɗaya kamar yadda ya saba duk kitabu yana buɗe shi da basmala sai ce bismillahir rahmanir rahim kitabu kaza kitabul witri ko kuma kitabul witri bismillahir rahmanir rahim sai ya jinkirta basmala sai ya kawo kitabu din dun nusuhin sukan zo kamar da mawadda ne shi ma yakan zo sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu kaza ko kuma kitabu kaza bismillahir rahmanir rahim
babu ma ja'a fil wutri babu ma ja'a fil wutri wannan babu kenan na hadisai da asaru waɗanda suka zo a cikin hukuncin wutri ya ce hadisai marfu'ai kenan waɗanda suka dangana har ya zuwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a ce an jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko an jiyo ko an gano daga annabi sallallahu ta'ala sallam ya aikata ko an aikata gaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan dukkan su marfu kenan ko kuma wanda suke asaru ne asaru abin da ya taƙaitu ga sahabbai ko tabi'ai sahabiwa ne ya ce ko sahabiwa ne ya aikata ko an aikata gaban sahabiwa ne bai ce komi ba ma'ana tabbatar to duka abin da ya kunsa domin ba yana taƙaituwa akan abin da ya yi aka yi rabin shi zuwa ga annabi sallallahu kadai ba har abin da ya shafi duka watan mawqufai da aka yanci ahadis da atharu kenan a fahimtar waɗanda suke bambanta tsakanin hadisi da akari tare da akwai waɗanda suke ganin hadisi da akari duk mutaradifai ne yanci hadisi kamar ce akari ne yanci akari kamar ce hadisi ne mutaradifan juna ne to abin da dai ya taho na hadisai marfu'ai da mawqufai shine asaru na tabi'ai da tabi'u tabi'ina a cikin abin da ya shafi wuce kaka sai sai kawo shi muhammad sai ce ma ja don ya dauki waɗannan fuskokin guda biyu
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لها ما قد سلف.
له كو توتر له ما قد سلف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى wannan hadisi abdullahi bin yusuf at-tinnisi ya zantar da mu qala akhbarana malik abdullahi bin yusuf at-tinnisi yana daga cikin manyan manyan malaman imam malik imam malik ya karba daga gare shi qala akhbarana malik yace imam malik ya ba mu labari an nafi'in shi yana daga cikin manyan manyan malaman imam bukhari nake so in ce yana cikin manyan manyan imam bukhari kuma manyan manyan watan almagarin imam malik an أخبرنا مالك يتي إمام مالك يا بام لباري النافع يا جدك إمام نافع babban malamin imam malik shi imam nafi kuma babban almajirin abdullahi bin umar wa abdullahi bin dinari sai ce da kuma abdullahi bin dinari kaga nan ya ka tsaya ka natsu sai a ga wannan isnadin yana tafi sai kawai ya yi rishi yi rishi حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر هكذا سنكم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك كو عن نافع اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار شيخ مالك an fahimta watan mutum biyu ne waɗanda imamu maliku ya karɓa daga gare su imam malik ya karba daga nafi'u ya karba daga abdullahi ibn dinari ma da shi nafi'u da abdullahi ibn dinari din duk almajiran abdullahi ibn umar ta kaga in yace isnadin ya koro abdullahi ibn yusuf at-tinisi qala akbarna malik to daga nan sai sai sai harshe biyu kaga malik ya karba daga mutum biyu ya karba daga nafi'u ya karba daga abdullahi ibn dinari to can kuma sai ya haɗe wajen ibn umar da nafihun da ibn dinar abdullahi ibn dinar din dukkan su sun karba daga malamin su kuma abdullahi ibn umar to anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salati an salati al-layl sani dai wani mutum inji abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace sani wani mutum to nan sani wani mutum din nan wasu sun ce shi ibn umar din ne wasu kuma suka ce a'a akwai riwayoyin da za su tabbatar da ibn umar din bane domin akwai inda yake sarrahawa anna a arabiyyan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sani wani balarabin kauye ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a fahimci Abdullah ibn Umar shine arabiyyan din ba ya ce anna arabiyyan cewa anna arabiyyan riwaya anna arabiyyan sai ta tabbatar da Abdullah ibn Umar din bane wasu suka ce to kuma zai ba zai kore ba ibn Umar din bane cewa anna arabiyyan to kamar ya aka ce dalili zai iya yiwuwa ya zama lokaci kadiyya ta faru sau biyu akwai wanda Abdullahi Umar din shi ne ya tambaya wata kuma a arabiyan din ne ya tambaya shi ne ma'anar rajulan din wasu kuma suka ce a'a a arabiyan fara tambaya sai shi Abdullahi ibn Umar ya amsa tambayar kai ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wani in ya tashi sai ce annar rajulan wani mutum don shi ne dalilin yin tambaya wani kuma zai ce a to wanda ya amsha tambaya ya isar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu mutum yana baya sai ya yi wata tambaya nan gaba ba a ji amma wani daga nan tsakiya ya ji to na tsakiyar sai ya caɗa tambaya sai ya isar da ita yadda kowa zai ji kaga wani in ya tafi zai ce wancan na baya zai ce anna rajula wani kuma sai ce a'a anna fulana eh ko anna arabiyyan matsala to da haka sai aka ce to shine fuska tsakanin su wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama eh an salatin laili dangane da nabin filin dare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul laili matna matna sallolin dare dai nabin filin dare biyu biyu ake raka biyu a sallami raka biyu a sallami raka biyu a sallami fa idza khashiya ahadukum as-subha in ɗayan ku ya ji tsoron asuba na ɗaya mai afke kawai sai ya ji alfijir ya fito ko kawai sai ya ji an yi as-salatu in ya ji tsoron haka nan kada kawai a yi mai afke ga salatu ya ce sallara ka'atan wahidatan to sai ya yi sai ya yi raka'a ɗaya sai ya sallaci raka'a ɗaya tutiru lahu ma kad salla za ta zama mai wutiri ga abin da ya sallata domin ana so ya zama da daddare ya samu wutiri kafin asuba ma'ana wutiri mara kamar yadda maganganu za su taho akan wutirin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shin da raka'a ɗaya ne raka'a uku ne raka'a biyar ne raka'a bakwai ne raka'a goma sha ɗaya ne raka'a goma sha uku ce to duka dai akwai maganganu da riwayoyi da yawa akan yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake waɗannan salloli na dare yace tutiru lahu ma qad sallawa sai da zaman mai wutiri ga abin da ya sallata can baya za ta zama mai wuturi ga abin da ya sallata can baya
وأن نافئين عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته don haka watan akwai maganganu shi ma da yawa kamar yadda bayani shi zo nan gaba da saɓanin malamai akan adadin raka'o'i na shi kan shi wutirin saboda riwayoyi waɗanda suka tusgo masu shan bamban da juna a cikin yin wutirin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka sai a ji an ce ummul da aisha ta ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana wutiri da raka'a kaza yana wutiri da raka'a goma sha uku a tsawon dare su ne na filfilin da yake yi kaga ta sha uku sai ta zama wutiri wasu suka ci a'a ukun nasaba su ne witiri to sai a ji an samu bambancin riwayoyi akan adadin rako inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan yake yi kamar sha ɗaya ko sha uku har ya zuwa goma sha bakwai to a cikin dai watan dare to sai aka ce to ya za a yi wannan saɓani ya kasance haka أم عائشة عبد الله بن عباس زيد بن خالد الجهني da waninsu kowanne iya tashi ba da riwaya sai ce ga abin da ya rawaito daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka sai wasu suka ce akwai fuskar jam'i duk tsakanin su zai iya yiwa abinda ummu Aisha ta gani shi take karawa dangane da wutirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Abdullahi ibn Abbas abin da ya gani shi ma shi yake iya karawa dangane da musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Zaid ibn Khalid al-Juhani din shi ma abin da ya gani shi yake iya karawa don haka ahwalun annabi sallallahu alaihi wasallam suna sabani ahwalun nashi suna sabani ba ba bisa hali ɗaya yake kullun dindindin ba don haka ake samun sabani a wajen masu riwaitowar wannan kenan wasu kuma suka ce a to an ji haka nan to me ya kawo kuma sabani tsakanin riwayoyin da aka rubuta daga ummu na Aisha ita ita din ce ita din ce amma sai a samu sabani an rawaito da gare ta kaza an rawaito da gare ta kaza zaka shi ma malamai suka ce to akwai huskoki biyu zai zai iya sabanin daga masu riwaya ne daga gare ta su ne suka yi sabani akan abin da suka rawaito ko kuma a'a ita halayen da take samu annabi sallallahu suna da yawa don haka ta gan shi a hali kaza a wani dare ya raka a kaza don haka in ta sai suna iya riwaitar da haka kuma ta gan shi a dare kaza ya sallaci adadin raka'a kaza don haka in ta tashi sai ta riwaitar da kuma sai kaga an samu sabanin riwaya kuma duk daga ummu min Aisha din amma wannan abin da yake nunawa sabanin ahwalu din na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin adadin raka'o'in bai da dindindin misali don haka sai zan babu wata riwaya ta dindindin don duk ya nuna yalwa ta dukkan abinda gwargwadon abinda zaka iya yi abin da da addini ke so dawwama in raka'a uku kake iya dawwama kanta to ka dawwama kanta in raka'a biyar kake iya dawwama kanta ka dawwama kanta in raka'a bakwai za ka iya yi in sha ɗaya in sha uku ɗin za ka iya dawwama duk dai an riwaito daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hawasi'u halal to qala abu hurairah to وأن نافع هكذا أن تقول نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته wannan wasu suna ganin alhafiz ibn hajar yana ganin adabi ne akan wancan isnadi da ya gabata amma kuma alhafiz al-aini badruddin al-aini mai umda shi yana ganin ba adabi bane wani ta'aliki ne dai mu'allaki ne mai zaman kanshi ba wancan isnadin bane kwata kwata za ka yake ganin kuskuren ibnu hajar da yake ganin wancan adabi ne akan wancan isnadin wa annafi kaga sai ka koro shi a fahimtar ibnu hajar in ka koro haddathana abdullah ibn yusufa قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر كاجون اسنادي كده to sai ka ce wa annafi'in ka rike ne sai ka koro ka ce hadithna abdullahi bin yusufa qala akhbarana malikun annafi kaga adafi ne akan wancan isnadi a fahimtar al-hafiz ibn hajar shi kuma ce a'a mai zaman isnadi ne mai zaman kan shi bai da alaka da wancan wani ta'aliki ne sabu imam bukhari ya kawo shi yace annabi anna abdullahi ibn umar sandi abdullahi ibn umar kana yusallimu bainar rak'ati war rak'atayn yana sallama tsakanin rak'o'i biyun nan na shafa'i war rak'ati da tsakanin rak'an nan ta ƙarshe yana sallama ba ukun yake yi jira ba sallama ba a sai ya yi sallama tsakanin su ya rabe sannan shine bainar rak'ati war rak'atayn fil witri hatta ya'muru bi ba'd hajatihi ba ma sallama kaɗai ba wani bi ma yakan ba da umarni da sashen bukatar shi in ya shi wannan rakoyin guda biyu na farko ya ƙare su kan yayi waccan ɗaya sai ya ɗan yi umarni kai ɗan ɗauko man kaza ko kuma je sawo man kaza ko je an so man kaza sannan sai tashi Allahu akbar sannan sai wani kaga yayi fasli tsakanin su har ma da zance har da zance ba ma da sallama ba har da zance yayi fasli tsakanin su
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فالتجأت في عرض وسادة والتجأ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسه النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يغسلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم التجأ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فالتجعت في أرض الوسادة والتجأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسه النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم التجأ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وانا حديث عبد الله بن مسلمة يا تدم أم مالك يا كربو دغ مالك بن أنس هناك رواية مالك بن أنس أم مالك بن أنس كنا أم مخرمة بن سليمان يا كربو دغ مخرمة بن سليمان أم كريب يا كربو دغ كريب أن ابن عباس كريب يتشي تبس حقيقة عبد الله بن عباس أخبره يا باشي الأباري أنه بات عند ميمونة ya kwana wajen uwar mahaifiyar shi maimuna da maimuna da ummul fadli watan iya da kauna ne ummul fadli ita ce mahaifiyar su abdullahi bin abbas to ya da kauna ce to sai ya kwana a wajen uwar mahaifiyar shi watan maimuna iyalin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in an tuna wannan hadisi ya ta maimaituwa wurare da yawa inda ya fara zuwa dai a bukhari da kitabul ilmi kitabul ilmi nan ya fara zuwa wajen karɓar riwaya wadda daga ƙarami ƙarami Abdullahi bin Abbas yana ƙarami tun da za a iya kwana tare da shi a shimfiɗa ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin shi ya kwana da shi a shimfiɗa ɗaya yana ƙarami kuma gashi yana riwaitar da abin da ya faru yana ƙarami aka sai kawo shi can a kitabul ilmi wani ya fara kawo shi ya kawo shi wurare da yawa musamman ta wajen alwallah kitabul wudu'i ma ya ta kawo shi yace wa hiya khalatuhu ya kuwa ma da shi ce fal daja'atu fi ardil wisada yace fal daja'atu sai na kishingida kaga nan yayi ni yayi iltifat domin ana ba da labari ne akan shi ibn abbas annabi ibn abbas akhbarahu annahu bata inda maimuna wa hiya khalatuhu to ba sai a ce fal daja'a ba tunda an ce bata ya kwana to sai a ce falda ja'a to sai aka iltifati daga ikhbari shine gaiba zuwa takallumi sai aka komo shi yanzu shi ke magana kawai falda ja'a to ba tare da kuma an ce faqala yace falda ja'a ba wata faqala kawai sai aka ce falda ja'a Abdullahi bin Abbas kaga kenan an an an kauce daga wancan tsari da ake an kuma kuma na takallu yanzu shine mai magana kawai da kuma ana ba labari ne akan shi shi kuraibu na ba labari kan shi falqa jatu fi ardil wisada sai na kishin gida na kwanta a fadin wisada wato matashi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kace shimfida akan ce wisadar matashin ko kuma shimfida gaba kida wal aja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa haluhu fi tuliha annabi sallallahu ta'ala sallam da iyalansa su kuma suka kwanta a tsawon wannan shimfiɗa kaga sun kwanta a tsawon shimfiɗar haka shi kuma sai gitta can wajen ƙawawansu sai kwanta haka a fadinta eh tunda shi ba tsawo gare shi don dan tsawo da ma ya yi faɗi eh tunda karamin yaro ne shi wancan fadin kada ya ishe shi kaga har yadda ya kwanta saboda tadqiqi da amana ta ilimin hadisi sai ya faɗi ga yadda halin yake ga yadda halin har kwanta wanda yayi ga yadda ya kwanta din don bayanin da suke bayarwa ya zamo a ai tsananin amintuwa da abin da suke ba da labari a kan shi don haka sai na ali yake cewa in muna magana tsakanina da ku wannan ba komi ban ɗauka shi wani abu amma da zaran zan ce muku annabi ya ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam to nan wata magana ce mai zaman kanta sai an shirya sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza aka sai na ce in ina bani ina labari tsakanina da ku wannan ba komai duk yadda na ga dama zan iya ba ku labari zan kuma iya ce muku zan iya tattauna da ku amma da zaran annabi ya ce ko annabi ya aikata ko na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to wannan yace daban ne sai an shirya فنام حتى انتصف الليل يجي النبي صلى الله عليه وسلم يي بكي حتى انتصف الليل حتى يربى او قريبا منه كوكما كسا يربى فاستيقظ يمسه النوم عن وجهه كان تسكي الدري كو كسا تسكيا النبي صلى الله عليه وسلم سي فركا yana goggoge bacci an naumi an wajhihi ga barin fuskar shi kaga ma'ana yana goggoge fuskar shi da idanunsa yana mummutsukawa domin ya ƙara watsakewa daga idon ya ƙara watsakewa daga bacci dama idon kaɗai ne ke bacci tanamu ainaya wala yanamu qalbi zuciya ta take ido na ke bacci amma zuciya ba ta bacci to sun makara ashir ayatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi goma daga cikin ali imrana shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار waɗannan ayoyi guda goma daidai daga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma ayoyi guda goma na suratu ali imran thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zaunan ya karanta waɗannan ayoyin sannan sai ya miƙe thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kaga ayyukan ma yana bin su jere da jere ko baka gani ba in zaka kashe kunne ka saurare shi za ka ga kamar yana ma yana ma majigin ga halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ga halin da ya tashi ga aikin da ya fara ga kuma aikin da ya bayan wannan yace sun maqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shannin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ila shannin ya tasamma wata watan salka mu'allaqatin ratayayya wata take rataye fatawadda fa ahsana alwudu'a sai alwala daga wannan salkar ma'ana ruwan da ke cikin salkar ثم قام يصلي sannan sai ya tsaya ya zo ya tsaya can yusalli yana ci gaba da nafil fa sana'atu mithlahu ibn abbas ne ce ni ma sai ne yadda manzo Allah yayi na ta samma wannan salkat na dauko ta nayi alwalla fa qumtu ila janbihi sai na zo na tsaya gefen shi kaga can a kitabus salati sai ya tsaya watan hagun shi da ya tsaya hagun shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo ni ya maido da ni da masa to wannan ma ya jawo ni da ya dawo da ni da masa kasa Imam Bukhari ya tambaye shi ita kanta jawo sai da aka mata bani ta wace ta wani bangare ake jawo ta wani bangare ake jawo yace ana jawo ta nan bangaren in ya jawo shi haka sai ka ba ya jawo shi ya biyo ta gaban shi ba ya jawo shi ya biyo da shi ta bayan shi to wannan shine to shine sai yace ila shanin mu'allaqi fasal udwa fasalatu mithlahu fa qumtu ila janbihi fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'sihi sai ya ala ra'si sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora yadahu al-yumna hannun shi na dama ala ra'si ga kaina wa aqada bi udhini muna mai ce ko yayi riko bi udhini ya kama udhini kunnina yaftiluha yana dan mutsutsukata yana mutsutsukata don me don in ma ina jin bacci in dan watsaki in ina jin bacci in dan watsaki wasu ci shine dalilin wannan mutsaka kunnan da manzo Allah ya rike Abdullahi bin Abbas wasu suka ce dalilin yi mishi wannan mun mutsakawa dan karamin yaro da daddare sai ta ganin kewa cikin duhu bai da jimirin ganin duhu to yau ya samu kanshi cikin duhu kuma ba bacci yake ba don haka me za a ɗebe mishi kewa da shi ya ga cikin jama'a yake bari a ɗan murka mun mutsaka kunnan shi zai san ba shi kaɗai yake ba cikin jama'a yake don kai ya samu wata hirgicewa ko kuma ya samu kewa sun masalla raka ta yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka a biyu sun maraka ta yi sannan ya sake raka a biyu hudu kenan sun maraka ta yi sake wata raka a biyu shida kenan sun maraka ta yi sannan ya sake raka a biyu takwas kenan sun maraka ta yi sannan ya sake wata raka a biyu goma kenan sun maraka ta yi sannan ya sake wata raka a biyu sha biyu kenan sun ma'autar sannan ya yi wutiri da raka'a ɗaya raka'a goma sha uku kenan amma fa wala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi can raka'o'in ba wai kana ji ana biyu biyu biyu biyu ka ji abin mai sauki ne wala tas'al an husnihinna wa tulihinna can su ya isa tsawon su kuma ya isa raka'o'in ثم الأجاء صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكشن جدا hatta ja'ahu mu'adhdhinu har sai da mu'adhdhinu mai wazana shine ladan ya taho mashi fa qala ladan yana zuwa ce ya rasulullahi lokacin sallah yayi فقام فصلى ركعتين سي النبي صلى الله عليه وسلم ya tashi ya sallaci rak'o'i guda biyu a wata riwaya zai ce khafifatayn sauƙaƙa biyu eh ummu Aisha a wata riwaya ta ce ban yi sani ba saboda tsananin yadda na gansu gajejjeru shin ma ya karanta ko Fatiha cikin su saboda sauransu da na gani saboda rashin tsawonsu da na gani shin waya ko kama karanta fatiha da haka imam maliku sai ya gina mazhabarsa akan a takaitu a rakata fajiri akan fatiha kawai a takaitu akan fatiha kawai a rakata fajiri ثم خرج فصلى الصبح صلى النبي صلى الله تعالى وسلم يفت سي صلى الصبح anan sai akwai sabani wasu suka ce watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishingida ne ka bayan yayi wannan rak'ata al-fajr ya kishingida bayan ya rak'ata al-fajr a wajen imam shafi'i haka ne kuma a wajen imam maliku ba a kwantawa bayan an yi rak'ata al-fajr bid'a ma ce yace kwantawa bayan rak'ata al-fajr a sai dai bayan ƙare witiri kan rak'ata al-fajr ana yan kishingida amma ya rak'ata al-fajr ba kwantawa